أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta sha biyu a watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas yau muna ranar laraba kenan za mu ci gaba da karatunmu da muka tsaya a suratul baqara har yanzu aya ta ɗari biyu da tamanin da uku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا قاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعدكم بأدا فليعد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تقتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تأملون عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to muna maganan baki ne dama da yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a rubuta kuma a sa shaidu bisa baki din to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kuntum ala safarin idan kuna cikin halin tafiya ne wani yake son ya ci bashi a gurin wani walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta muku ba babu wani mai rubutun da zai rubuta yanda abin ya auku farihanun maqbuba a wata qira'a faruhunun sai a ba da jinginoni wanda za a karba domin dama malaman fiƙi suka ce arrahanu wasiƙatun bidai ne jingina amana aminci ne na bashi ko ba komai in ka je kotu za a ce ka akai kai kayan sai shiga hannunka ka ce ji ka ce ba baka ci bashi ba shi kuma ya ce ga ga handset ɗinka wanda ka bayar jingina ko ga laptop ɗinka ko ko ga wani agogonka ko shaddarka ko hularka to shi yasa aka ce to nan aka ce in babu abin da za a yi rubutu to a bada jingina kai ka rike a matsayin ran da aka samu kuɗi za a mayar maka sai ka mayar da kayan shi yasa a ƙa'idar shari'a aka ce in za a bada jingina to jinginan ya fi ƙarfin kuɗin da aka karba ita ce take tabbatar da jingina an samu aminci kenan za ka karɓi dubu goma ka ba da jinginan abin dubu sha biyar ko dubu ishirin amma a ba da jingina ƙasa da kuɗi to baka shirya wa wanda ya ci bashin ya dawo maka da kuɗi ko ba haka ba to shi ne aka ce to sai a ba da jingina wanda shi wanda yake bin baki zai karɓa ba shi yasa aka ce matsabu ba jingina wanda aka karɓa kar ya ce maka na baka jinginan kaza kuma yana hannunka to bai zama jingina ya tabbata ba shi yasa aka ce wannan maqbura yana nuna ka karba in abin da za a iya karba ne in abin da ba za a iya karba bane ya nuna maka abun a kafa shaidu kaman gida ko gona kuma a kawo takaddun gidan ko a kawo takaddun gonan a baka a hannunka ka rike wannan shine yake nuna an yi jingina cikakken jingina kenan to duka bayan wannan Allah subhanahu wataala dai ya ba mu wannan dokoki ne saboda yanda zamu ji dadin mu'amala da yan uwanmu sai yace fa in amina ba'dukum ba'dan idan kuma ɗayan ku yayi amana wa sashi ya amince wa sashi ba jinjina ba shaidu ba komai yace dai kawai shi ya yarda da kai dan haka wannan kaya ya baka bashi amana tsakaninku da shi ba a kafa shaidu ba a yi komai ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya fali addil ladhi ismina amanatahu wanda aka ba shi amanan nan ya ba da abin da aka ba shi amana ya dawo da bashin nan kamar yadda aka yi amana da shi a lokacin da aka yi alƙawari shi ne wato wanda aka ba shi amana ya mai da amanan nan kamar yadda aka ba shi wani yattaƙillaha rabba ya wato ji tsoron Allah Ubangijinsa idan mai ba da bashi ya amince da kai sai ba sai da jinjina ba ba sai an kafa shaidu ba ya baka aka yi irin wannan to fa yana da yana da amana yana da shaidu yana da babban shaida ka san yana da babban shaida babban shaidan sa shine Allah subhanahu wataala Allah yana gani lokacin da ya baka shi kuma ya mutunta ka ya ga yardanka da ya ga ya dauya dubi yardanka da Allah ya dauka kai na Allah ne sannan ya baka bai ba tare da ya saka shaidu ba ba tare da ya karbi ya karbi jingina ba ومن يكتبها وليتق الله ربه يذكر الله ubangijin sa kare ta amana wala tasmu shahada ku kuma wayanda aka ce ku zo ku yi shaida kar ku koyi shaida bayan kun sani ومن يكتمها duk wanda ya san da shaida sai ya koyi shaida fa innahu afin qalbuhu wannan mutum ne wanda zuciyarsa zuciya ce kazama mai saban Allah subhanahu wataala ya nuna zuciyarsa ba mai tsarki ba ne wallahu Allah kuma alimun masani ne bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa in kuka boye shaida ma ai Allah ne shaida babba in aka baka amana ka kai amana Allah ne duk dai shaida babba duniya sai Allah ya kaskasta maciyin amana haka kuma a lahira Allah baya barin wannan zina cin amana da sauransu irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala baya bari zina cin amana saba wa iyaye tun a duniya za ka ga mummunan sakamako kuma za ka kuma gani a lahira yanzu sakamakon cin amana ya zama matasan mu suke ta fama da talauci wanda ma bai ci ba ta shafe shi mutum yana da kuɗi sai a ce ya ba da jari ma wani mana don ya samu ya rinka tasarrufi ya ce a yanzu ya gummace ya je sayi wani gida ko fili ko menene ya ajiye abinsa ran da ya tashi bukatan kuɗinsa ya saya ya sayar ya saya saboda ne ƴaƴanmu an gina su akan cin amana iyaye ba su taimakawa wajen riƙe amana ƴan uwa ba su taimakawa wajen riƙe amana wani yana ɗaukan jari ya ba su kai kaza shi kenan ya ce to kai kokari kai naka uwa ma take kai kokari kai naka abokanka su ce to kai ma kai kokari mu more sai ka ga kafin a ce ne gashi nan yan kasuwa duk suna kuka kafin a ce ne shi da yayi shekaru yana tara abu ya ba ka kai da ka hau kai yau yau kai ne ka fi jin daɗi a kan abu ka kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan kwana kaɗan sai a ji jari ya karya to shi kenan ana ta jari ya karya sai a kori yaro ana koransa shi kenan sai ga yana ta garan ramba na ce ya yaron wani ɗin nan ne mene a kira kai ka san abin da raba shi da wani ne ya yi gaba kaza to ka rinka zama kenan cikin talauci saboda me sakamakon cin amanan ka na duniya kuma kar ka ɗauka shi kenan an je lahira abin da ka tawo farka halakar sai ka biya to su ma manyan 'yan kasuwan suna da wannan su ma zo su ƙi sharaɗi cewa 'yan ana kasuwancin nan kaza ne riba naka sai an ɗau lokaci ana ta musu bauta su kori yaro su ma suna da nasu duk irin wannan abubuwa na cin amanan juna shi yasa muke ta fama da fitin da bala'i na rashi da talauci to lallai Allah subhanahu wata'ala ya ce in sakin kai ba wa saki sai amana to wanda aka ba shi amana da tsoron Allah domin sakamakon duniya za ta bayyana a lahira ma za ta bayyana har kuma ku shaidu kar ku koye shaida ka san abu a ce ni ba ruwana ba zan shiga jiki ba ko an saida maka ka zo ka ce a'a kai baka sani ba to duk wannan munafinci ne shi kuma nau'i ne na munafinci da kai akai abu an yi shi an komai a ce wani ka sani ka ce ni ban sani ba ni ba ruwana to ai nau'i ne na munafinci kuma shi ma cin amana nau'i ne na munafinci ai manzo Allah ya lissafa shi cikin nau'in munafinci idza atmina khana in an bashi amana yayi ha'inci wallahu Allah masani alimun masani ne ma ta'amalu da abin da kuke aikata ana لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يهاجركم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير to a sura ta taho ƙarshe to tunda sura ta taho ƙarshe ita kuma suran ta ƙunshi hukunce hukunce masu yawa kamar hukunce hukunce maganar sallah zakka ko isafi in mutum ya yi kisa arama azumi haji jihadi saki idda hukunce-hukuncen riba hukunce-hukuncen saye da sayarwa cin bashi shaida da sauransu to don haka ƙarshe sai aka waiwayo da mu cewa wannan shari'o'i da Allah subhanahu wataala ya dora mana yana tunatar da mu fa cewa shine mamallakin sammai shine mamallakin ƙasai don haka shi yake kallafa irin hukuncin da ya ga dama ga wanda ya ga dama wannan hukunce hukunce shi yayi saboda shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi wa'anda yake tsora musu hukuncin don haka dole ne su yi aiki su yi biyayya ga wannan dokoki na Allah subhanahu wataala kuma ya sanar da su shine mai ba da sakamakon ayyuka na gari da ake yi kuma ya sanar da su sakamakon nan a gidan lahira ake karɓa. duk da dai akwai wanda takan bayyana a duniya to sai aka cika suran da wannan gargadi din da wannan jan kunne gargadin na cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin kasamai da abin da yake cikin kasai duka na Allah ne shine mamallakin su yana ganin su shi yake sarrafa su wa in tubdu ma fi anfusikum in za ku bayyana da abin da yake zuciyarku aw tukufuhu ko ku boye shi dan adam dan uwanka ai za ka zo kai mu'amala da shi kana kin sa ko kana son ka munafince shi ko kana son ka haince shi shi bai sani ba fuskan ka kawai gani ya ga ka zo da fuska sakakkiya kun yi hulɗa amma can cikin zuci Allah kaɗai ya san abin da ke cikin zuci wata kila kana da mummunan nufi ko to Allah ya ce in tubdu ma fi anfusikum in kun bayar da abin da yake zuciyarku aw tukufuhu ko ka boye abin da ke zuciyanku yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akan to wannan aya ta yi nauyi aino domin kowace wasu kai ko wani tunani kai na sharri baka aiwatar ba ko amma duk da haka wato Allah subhanahu wataala ce zai ma hisabi to wannan aya da ta sauka azuma zalika ala sahabati rasul sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya girwa wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi gayya gaba daya suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito abinda zalika ala sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallama fa atau ila nabi sallallahu alaihi wasallama wa baraku ala rukab suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk suka zuba akan gwiwoyin su suka durkusa wannan hadisi ne ke nuna cewa duk so ba shi da ne ba bid'a ne in ba shirka ne bid'a ne ya ce habbai za su zo su dauka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya rawaito shi kuma yana cikin arba'un hadith amma na nawawi to sai suka ce me suka ce kullifna min al-a'mali ma nubi ya rasulullah an kallafa mana ayyuka irin wanda muke iyawa as-salat an kallafa mana sallah was-siyam an kallafa mana azumi wal jihad an kallafa mana jihadi was-sadaqa an kallafa mana sadaka wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya gashi kuma yau an saukar ma da wannan aya wala nuqiqa wallahi ba za mu iya ba a ce duk abin da yake zuci ma za a mana hisabi a kansa wanda ma hannayen mu ba su aikata ba domin su sun fahimci abu tunda an ce in kun bayyana da abin da ke zuciyanku ko kuka koyi za a muku hisabi a kai قال صلى الله عليه وسلم كما زال الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين وكما أوتر رواية كما قال قوم موسى kuna son ku faɗa ne kamar yadda mazuwa littattafan nan biyu min kablikun gabanin ku suka faɗa ko kuma kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa sami'na wa asaina suka ce mun ji amma mun saba yanzu Allah ya ce zai muku hisabi kun ji to kuna cewa ba za ku yi ba kamar haka kenan sai mun sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu sami'na wa ata'na ku je kawai ku ce mun ji mun ji da na hisabin zucin da na zahirin duk Allah ne zai yi kunji kun yarda kun bi amma kuna neman sassauci haka ya kamata falamma qara'a hal qaum lokacin da mutane sahabban suka je suka tace sami'ina wa atana wajarat biha alsinatuhum halusun suka rinka cewa sami'ina wa atana anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da amana rasul wanda zamu zo mu karanta to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa yaghfiru sai yayi gafara liman yasha'u ga wanda ya so wa yu'azibu ya azabtar da man yasha'u wanda ya so wallahu Allah qadiru mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai na'am آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعفأنا غفرانك ربنا وإليك المصير
wannan aya tana nuna imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk abin da aka ce muku komai tsananin sa ku ce sami'na wa ata'na Allah subhanahu wata'ala ya tattara dukkan abin da yake ayi imani da shi shi ma Allah ya ce ya shaida zamu jin da Allah subhanahu wata'ala ke cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa shi Allah kansa da yake mu shaida babu wani ubangiji sai shi to shi ma ya shaida ba wani ubangiji sai shi wal malaikatu malaiku ma sun shaida ba wani ubangiji sai Allah wa ulul ilmi duk masu ilimi tun daga annabawa har ƙasa sun shaida ba wani ubangiji sai Allah da aka zo kan annabawa sai Allah subhanahu wata'ala yace annabawa mu'minan manzon Allah ne duk annabawan ma da ake cewa kar a shirki ta wannan kan wannan ana faɗa ne saboda rashin sani shi da manzo Allah ya faɗa ka dan tawadu amma annabawan ma duk mu'minan manzon Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya ce idza qada Allahu mithaqan nabiyina kutun lokacin da Allah ya karbi alƙawari a hannun dukkan annabawa lama ataitukum wannan abu da na baku min kitabin na baku littafi wa hikmatin na baku annabta to duk wannan aiki da na ba ku sun maja akum rasulun idan wani manzo ya zo muku musaddiqun limama akum abin da ya zo da shi yana daidai da abin da na aiko ku da shi da tuminun na bihi za ku yi imani da shi wannan manzo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dukkan masu tafsiri suka faɗa wala tansurunnahu ba imani kawai ba za ku taimaki manzon qala aratum Allah ta kun furta wa asaltum ala zalikum isri kun dauki wannan nauyin alƙawari qalu aqararna suka ce mun furta mun dauki wannan alƙawari tun a alamin zarri tun ma ba a yi halitta an kawo su bayan ƙasa ba tun ana ruhi qala Allah subhanahu wataala ce fashhadu ku shaida wa ana ma'akum bil ko duk sauran annabajin imani to manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam shi ma declaration din sa kenan sai an ga mana kima ga nashi imani shi yayi imani da kansa an gane shi ma kamar yadda aka yi imani da shi to shi ma yayi imani da kansa amana rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani bima unzila ilayhi sai Allah ya kawo da sunan ar-rasul kawai to da aka kawo ar-rasul mu'arraf bil alif wal lam an masa ta'rifi to manzon Allah kawai ake nufi da an ce amana rasulun sai mu ce wanne ne wani manzo ake nufi to manzon Allah kawai ake nufi ya yi imani bima unzila ilayhi da abin da aka saukar masa min rabbi daga wajen ubangijinsa cewa abun nan gaskiya ne wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaskata qur'ani sun gaskata wahayi kullun kowanne daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikati yayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi yayi imani da littattafan Allah wa rusulihi yayi imani da manzannin Allah wannan yake nuna musulunci shine shine asalin manufar Allah da dukkan da addini ma kuma shine cikakken addini kuma shine ya haɗe dukkan addinin kuma shi ke nuna cewa addini ne wanda babu kamansa domin shi addini ne wanda ya ɗau ya tattaro bayan Allah ya tattaro duk mala'iku amma kamar wasu yahudu suna gaba da jibrilu ko wasu suna gaba da isra'ilu ga shi nan dai to amma mu duk mumine mun imani dukkan annabawa dukkan mala'iku mun yarda da su wa kutubihi dukkan littattafai mun imani da baka zama mumini in kace kai imani da alqur'ani amma baka imani da at-taura ko injila ko zabura ba duka wayannan su ibrahima duka sai kai imani da su saboda haka sun yi imani da dukkan littattafan Allah mu mumine mu ne mu musulmi mu kai wannan amma sauran addini ya yarda da wannan yahudawa ne yarda da kansu ba su yarda da kirista ba kirista ba su yarda da yahudu ba yahudu ba su yarda da musulmi ba kirista ba su yarda da musulmi ba to amma mu sai aka ce mu mu tattara duka mu ce mun yarda da saboda addinin mu shine janin shine na gaskiya tunda mun yarda duka daga wurin Allah ne wa rusulihi mun yarda da dukkan manzanni tun daga annabi Adamu har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun yarda annabawan Allah ne mun gaskata amma ba yahudi ka ce ka yadda da annabi muhammadu sai ce a'a ba nasara ita ce ka yadda da annabi muhammadu sai ce a'a ka yadda da annabi musa sai ce a'a kai kai kai annabi kai ka yadda da annabi isa sai ba yahudi ita ce a'a kuma duk addinin daga wurin Allah ne wannan shi ke nuna kenan ashe ba addinin suke bi ba son zuciyarsu suke bi amma inda addinin suke bi tunda Allah kai din nan da ka zo kai Kirista kai ba Yahude da ka zo ka san kafin annabi Musa an aiko annabi Ibrahim an aiko kafin annabi Ibrahim an aiko annabi Nuhu kafin annabi Nuhu an aiko annabi Adam amma kai ma kuma aka sake aiko da annabi Musa to tunda in inda wani annabi baya zuwa bayan wani annabi a bar wancan aikin a kama wannan sabon sako da kai ba zai bi naka to haka kai kuma kirista da ka yadda ka san aiko annabi Musa kafin annabinka inda ba abin na baya da wa zai bi naka to kuma ka ce baka yadda da annabi Musa ba to haka kuma kai kirista ka ce baka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu ba haka muke ba mun san addinin yana da muni ba addinin ne ke da muni ba mabiya addinin ne suka bata addini mabiya addinin yahudanci ne suka shigar da wasu abubuwa suka rikita addini suka bata addini sai sa ma kawo addinin annabi isa mabiya annabi isa bayan long time kuma suka rikita addinin suka bata addini sai sa aka kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi aka ce shine na karshe ba za a sake aiko kowa ba saboda littafin da aka bashi ya cancanci yayi aiki har zuwa sashen duniya don haka mu sai muka tattara duka aka ce mun imani da su wa rusuli mun imani dukkan manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanni duk mun imani da dukkan manzannin Allah kuma ba wai akan cewa da muka yi imani da dukkan su amma mu muna son wani ba mu son wani ba a cikin su mun san annabawa ne amma muna son wani ba mu son wani ba haka bane dole ne mu yi imani da dukkan su kuma mu so su duka kana son annabi Isa alaihi salam kana son annabi Musa alaihi salam annabi Yusuf alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam haka nan annabi Dawud alaihi salam duk wani annabi kace alaihi salam kamar sa addu'a alaihi salam duk saboda ka yarda da shi ka yi imani da shi ko da mutanensa sun yi wani abu ba daidai ba ba laifinsa ba ne wa qalu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ji ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce sami'ina wa ta'ana sabon manzo Allah suka ce sami'ina wa ta'ana lokacin da annabi ya ce musu in an ce ku ce sami'ina wa ta'ana ko to sai suka ce sami'ina wa ta'ana amma gufranaka muna neman gafaranka ba ma son ka tsora mana abin da ba za mu iya ba muna neman gafaranka ka ya ka dauke mana wannan nauyi da ka tsora mana na cewa har abin da ke zuciyar mu za ka mana misali da rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma duka zuwa gare ka ne na'am لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تهمل ولا تهمل علينا إصرا كما هملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم shi kenan sai aka samu sauƙi tunda suka yi wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa marai ba sai abin da za ta iya na san ba za ku iya har abin da yake zuciyarku a muku hisabi ba za ka iya danne zuciyarka ba domin wani lokaci zuciyarka sai ta rinka gaya maka wasu abubuwa da yanzu kamar da yawa za su suna ce maka wasu suna gaya maka kazaman abubuwa sai zuciyarsa ta ce masa kaza ta ce masa sai ka fita sha'anin da Allah ba ya hisabi abin da yake zuci matukan baka aikata ba shaidan ne ke kokarin ya halaka ka sai ya ce maka kaza ya ce maka kaza ya ce maka kaza to kar ka yi amfani to da a ce ba a saukar da shafe wannan hukunci ba to da wannan duk sai a rubuta mutum a cikin takardar aiki sai dai ya kokari ya kauda zuciyar daga wannan tunani ko wani lokaci tuna zuciya za ta ce watakila wani talauci ya dame shi zuciyarsa ta fuska ko in saci abu kaza ne bari in saci abu kaza ne daga baya ka kai sata a'udhu billah sai ka fara to inda a ce ba a ce ba a kama gada abinda zuciyarka ta faɗa amma baka aikata ba to sai a rubuta ya taɓa niyyar sata ba ta jama ya tabi ko ba haka ba to irin wayannan abubuwa suna nan to Allah sai mana rangwame yace ya san ba za mu iya ɗaukan wani abu ba sai abin da muke iya laha ma ta sabat to daga yau yanzu hukunci ya canja abin da rai ta aikata na alheri za a ba ta sakamakon ta wa alaiha maktasabat abin da ta aikata na sharri za a mata hukunci da shi amma sai ta zama kasabu ba ba niyya ba sai ya zama aiki abinda ka aikata za a maka za a baka lada abinda kuma ka aikata ne mun za a rubuta malumi shine laha ma kasabat in kai nagari a rubuta maka wa alaiha ma kasabat in kai na in kai ba nagari ba a rubuta maka laifinka amma kuma duk da kamar zuwan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku biyu ne suke tare da kowanne cikin mu raqibu da asidu ma yafi min qaulin inna ladayhi raqibun to malikul yamini shine raqib malikul yasari shine aci shi malikul yamini shi yake rubuta kyawawan aiki shi malikul yasari shi yake rubuta munanan aiki idan malikul yamini yaga an yi kyawawan aiki maza sai ya rubuta idan malikul yasari ya ga kayan mummunan aiki sai ya shawarci malikul yamini amma shi nan na yamini ba ya shawaran na yasari rubuta kawai daga kayan mai kyau sai ya rubuta amma kuma na yasari in ya ga kayan mummunan aiki sai ce sai ce wani na yami in rubuta sai na yami ce a shi na yami din karimi sai ce a a karka rubuta ka jira ka sani ko zai nemi gafaran Allah a ɗauki lokaci awa ɗaya har yanzu bai yi komai bai nemi gafara a rubuta in ka rubuta kuma ka zo ka goge bayan ya nemi gafara ai wurin sai takardun ta yi sai yin baki ka dai jira ka dai jira ki mu gani har a zo ɗaukan aikin yin yau wanda kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku biyu suna ya ta'aqabu na fikum mala'ikatin bil laili wan nahar mala'iku suna canjin juna wurin ku da daddare da rana idan magariba ta yi sai mala'ikun yamma su zo mala'ikun dare su zo karban na rana ana gama sallan magariba ya su karɓe shi can kuma da asuba ya mala'ikun wuni su zo karɓan na na dare saboda kowanne suna nasu rubutu ga isha'inka da asubayinka da sallolinka na dare shi yasa ma mala'iku in suka samu kayan sallan asubahi na sashi sun ga kayan sallan asubahi nan rana sun zo karɓan sallah sun zo karɓa sun haɗu da kai lokacin kana sallan asuba an karɓi aikinka an yi on an yi handin over na magarba su samu kana sallan magarba sai su je su ta bishara mana muna so na da kokari Allah mun sami su mu dai mun sami suna sallah ne kuma mun zo lokacin da muka bar su mun bar su ma suna sallah ne saboda haka babban matsala take samun man da bai ba a samun su bai sallan isha bai sallan asuba babban matsala ko ba ko ba a sallan la'asar da shi ba shaida kana can wajen kwallo ba a sallan la'asar da kai ba tunda aka yi azhar ka tafi kwallo in ma ka yi azhar kai da yawa ba sa sallar la'asar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar da munafikai ba sa halarta kenan kuma manzo Allah ce sallar da tafi tsada kenan ba mun yi hafizu ala salawati ba ta ce was salatul wusta da sallar da aka ce sallar sallar la'asar ce domin ita ce ke ɗayan ta kokarin ya hana mumini samun ta to to Allah subhanahu wata'ala yace ba za a zalunce ka ba in kai mai kyau a rubuta maka in kai mai muni a rubuta maka amma mai munin ba za a rubuta shi da gaggawa ba sai an jira mala'ikan da yake rubuta mai muni sai ya jira ka in baka baka tuba ba har magariba mala'ikun dare suka zo shikenan sai ya fito sai ya rubuta da za ta ji da fayil to baka ce kuma kai ka tuba baka yi istighfar ba ya rubuta sai ka tafi haka kuma wanda kai da daddare har zuwa shi ma abin da ya kawo zuwa asubahi shi ma in mala'ikun asuba su zuwa yanzu baka nemi gafara ba sai to shi kenan a rubuta amma wanda ka nemi gafaran Allah tsakani kuma to ba za a rubuta ba ba ma za a bata maka takarda da cewa ka an kai laifin shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ko sai faɗaitar da mu kuma neman gafara kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace jismu zunci wannan kalma sami'ina wa ata'ana sai Allah ya faɗi da mu sai rabbana ya ubangijin mu la tuwaqizna kar ka karbe kar ka kama mu da laifi inna sina wa khata wani abun za mu zama mantuwa ne sai mu to ka duba wannan har yanzu mun sake samun wata rahama bayan an ce na wasu washin an ɗauke ba za a rubuta na wasu washin ba to kuma sai aka zo na nisiyanu nan kuma aka ce an tsaga wannan ai kasabat ne laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ne to amma duk da haka nisiyan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce rufiya min ummati al-khata wa nisiyan kuma shukru huwa alaihi an dauke wa al'umma na kuskure da suka yi an dauke wa al'umma ta mantuwa da suka yi da kuma abinda aka saka tilas ba da sanka ba kai wannan an dauke maka shi ma alqur'ani zai ce walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda za ka maka da gangan zuciyarka take kai kawai kai abin ka to nan ne in za a kama ka dai sai Allah subhanahu wataala ya ce sai ku ce rabbana ubangijin la tuwafina kada kama mu da laifi in nasina in muka manta abinda aka ce kar mu yi cikin mantuwa ne muka yi aw akhtana ko baki muka yi ne ba sai muka fada cikin su don haka na Allah ya ce wa Allah yake na tsakaninka da bayan Allah kuma ba a ɗaukan mummunan hukunci amma dai za za ka biya ba za ka zo ka fasa wa mutum ƙwallon tarkinsa ko menenensa ba kai jifa ya fashe a wallahi kuskure ne na kai jifa amma ba wurin na yi ba ko in ya ga dama yana yin ta shi kenan je kana ya ce maka ko ka kai ji baka fasa masa gilas din mota ko miron maji ba ka ce a ya kuskure ne dama Allah ya ce ba a kama mutum ne kuskure a za ka siyo irin saka baya sai dai kuskuren saukin ta za ka samu hukuma in ta bincika ta samu kuskure ne ba za ta yi hukunci ba domin mai yin aiki mai yin laifi a gwamnatance ana kama shi da abu biyu ke ta haddin Allah da ke ta haddin bayan Allah duk inda kake ta haddin bawan Allah to abu biyu kai ka keta haddin Allah ka kuma keta haddin bawan Allah hanin nan da Allah ya yi baka hannu ba kai keta haddin Allah shi kuma bawan Allah da ka taɓa masa haƙƙinsa za ka biya shi to na na Allah fa sai kotu ta amma bulala ko a dan maka wani abu irin wannan su ne dan gobe kar ka yi dan kuma wani ya gani ya wa'azu wayannan su ne a ƙa'idar shari'a ake ta musu ta'azir ta'azir ladattarwa gurgurdan istihadin qabi aka ce gurgurdan kokarin alƙali ya gani shi yasa take je a kotu ake cewa an sassauta masa saboda yanzu bai taɓa yi ba to faɗin bai taɓa yin nan ba kowa ya ji a ciki akwai faɗaitarwa akan kar a rinƙa yi amma a ce a ina ai sai ka yi gida sai ka yi shekara biyu a gidan yari ka saba bara an kawo ka nan kuma mun samu rahoton an kai ka kotun gari kaza ma an kai ka an yi maka wannan hukunci to kaga to shi kuma saboda ta'azir ne duk wannan nau'i din rabbana ya ubangijinmu wala tahammil wala tahmil alaina isran kar ka tsora mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar da ka tsora shi akan wanda su gabace mu wato aka kwadaitar da sabai su roƙa mana wanda su roƙa mana ne an riga an mana cewa kar a tsora dan da ba su roƙa ba ma ana iya yi menene nauyin da aka tsora ma wanda suke gabanin mu shine in sun yi laifi a cikin ku duka ba على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر حرمنا عليهم شهومهما او الهوايا او ما كلا da azumi duk akai ta wannan kamar yanzu kawai suke nan a ce mutane musulmi sun yi laifi kaza ce to shikenan an ji na baya an yafe amma tun da kuka yi haka naman talatalu haramun ne da an bar muku kuka talatalo amma yanzu an hana a sake yin wani laifi an yaga laifin amma kuma dalilin wannan an ci ku tara wannan tara shi ne kai kaza ko kuma ana nan ana nan an yi wani laifi a ce to kun ga saniya da an ce ku ci duka uban da hanta duk wanda yanka saniya ya kira hankan yar a goma akwai takurar sai an dubi mai kyau ake hana wa sai an dubi mai kyau sai hana kana gani sai ka yanka zani yanka hantun kana gani sai ka ɗauka ka ce a kai bola don in ka ci kaci haram to shi ne annabi isa ya zo ya ce Allah ya zau an isra wal aglan lati kanat alayhi irin wa'annan abubuwa sanoyi sai aka cirewa aka cirewa aka ce yanzu duk an yashi an yashi an yashi to mu ma sai an aka kwadaitar da mu mu ro aka roƙa kwadaitar da sabu manzon Allah su roƙa mana kada Allah tsora mana irin wannan nauyi kama hamanta irin wannan nauyi nauyin hukunci kamar yadda ka tsora shi allazina min qablina wanda su gabace mu ne yahudu da nasara sai kuma kaman cewa wani laifi in suka yi sai a ce ko wani yayi laifi wani yayi laifi ko kaman kun yi zage-zage ko wani abu sai a ce ko kai ka ɗauki takobi shi ya ɗauki takobi faƙatulu an fi kafa ku yi yaƙi wanda ya kashe wanda shi kenan ɗayan ya zama masa kafara kai kuma kashe shi da ya zama masa kai ya zama masa kafara dole kuma ku yi a yi gwabza a gwabza a gwabza a gwabza a yi ta bugawa yana son kashe shi kana son kashe shi in ka kashe shi ko ya kashe ka shi kenan ya ce to kai ka ci ka umarnin Allah na yaƙansa ka kashe shi shi kuma mutuwarsa ya zama masa kafara kai kuma yaƙansa da kai ka kashe shi Allah zama maka kafara ku tafi to kaga wannan ai babban bala'i ko ba haka ba haka nan kamar misali idan bayan gari ya taɓa jikin rigarka to sai ba za ka wanke ba sai ka ɗauko almakashi sai ka duba guri sai ka sa almakashin sai ka yanke gun sai ka yanke sai ka je ka je ka sanda sai ka je wajen mai taki sai da maka fashin guri sai da maka fashin guri amma ba a yadda ka wanke ba a ka'idar su haka aka mu duk wannan ba nauyi ne mai tsanani ba to amma kai yanzu ga kullun rigar ka da yanzu inda a ce akwai irin wannan rigunan mu yanzu wuri nawa ne za ka ga fashi to haka kuma idan ko ba fashi ba tufan ya taba ba jikin cinyanka ko kwaburinka ko bayan hannu ka yi taɓa to sai ka katse ka share sai kuma ka ɗauko tsinjaro sai ka kama goggoje gurin ka goggoje gurin duk sai fatan gurin ta ɗan mai laushi laushin nan ta tattashi wurin ya ɗan yi jini jini jini jini haka to shi ne ka gan ka rabu da wannan najasa duk haka aka kallafa mu ba mala'i wannan ba tashin hankali ba ne to duka shine suka roƙa mana kada Allah ya dora mana wannan rabbana ya ubangijin mu kuma wani ƙari har yanzu la tuhammilna ma la taqata lana bi kar ka tsora mana abin da ba za mu iya abin da duk kasan in ka ce mu yi shi ya zama shari'a mu din nan ba za mu iya ba in ba mu iya ba kuma ya zama kullum muna saba maka kenan to kar ka tsora mana wannan yasa aka ce duk abin da gani na musulunci ba abin da dan adam ba zai iya sai dai ganganci kawai kuskure ne ba za ka iya ba sallah an ce ba za ka iya sai ba Allah ya san shi ya san darar da kai ba ka iya yi a sai ya ce kai a zama gurgu ne kai kowane hali ake kai sallah azumi dan haka dan adam ya saba wa Allah in dai addinin musulunci ne yayi abin da ya saba wa abin da musulunci ya ce to ganganci ne kawai amma ba wani abin da musulunci ya dora masa ba ka iya ba sai azumi azumi ba za ka iya shi ne dai abin da yake wuya a cikin dukkan abin da musulunci ya tsora mana azumi wanda ya zama dole takalifi wato al'akamun takalifiya hukuncin hukunci da akalla ko jihadi ba farbu kifaya ba to azumi ne farbu aini ko to to shi ne shi kuma aka ce ka na wuni guda aka ce ka yi kuma kana iya ko ba ka iya to kuma sai ya zama to alheri wata ramadan din nan akwai wasu cholesterol da suke jikin mutum wanda sai ya zama da azumi ya rubu an ce in ka gama watan azumi likitoci sun ce akwai wasu gas gas gas da suke cikin jikinka duka za ka tara su da shi shi sa za ka ga mutum yana da lafiya wasu mai kumai kumai kumai kumai marasa kyau an wanke sun tsiyaye wasu menene da suke cikin zuciya an tace jininka hancinka an matuka ne duk wato ma sai malamai suka bincika ma suka samu ashe da azumi ana rebuilding ɗinka ne sake gina ka ake yi ana maka sabis ne cikin hanjinka wasu datti wani maiko wani majina wani kitse wani menene to baka cin abincin nan sai su rinka narkewa suna narkewa suna narkewa kuma ikon Allah da zaka zo ba da azumi ba ba da niyan azumi ba har kawai ka zo baka cin abinci ka cin abinci sai zo yi ba albarkan azumin ne yasa wa'annan abubuwan suke sai kaga kuma bayan an gama azumi da yawa mutanen da ba su da lafiya kafin watan azumi ciwo nan na kafa baya gaba ciki menene in watan azumi zai wuce sai ga sun dawo lafiya garau to haka wannan ma duka rahama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana to kar ka dora mana abin da bamu da iko wa afu anna kai mana rangwame wa gafir lana ka mana gafara warhamna ka ji kanmu anta maulana kai ne majibancin al'amarin mu fansurna ka taimake mu alal qaumil kafirina bisa mutane wanda suke kafirai wayanda suke matsawa addininka mu samu nasara a kansu ta hanyar shiryar da su da jan hankalinsu da wa'azar da su idan kuma abin ya zama har ya kai ga jihadi wajen cin nasara a wurin jihadi
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالهك مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
wannan sura ana sanin ta da suratu ali imran suran dangin imrana madaniyatun ta sauka madina ne ayoyinta ɗari biyu ne wannan sura ce ita ma da cikin surarraki na alqur'ani masu tsawo wannan sura ta kunshi rukunoni guda biyu masu muhimmanci daga arkanu dinin islam shine na farko rukunin aqida da tsayar da dalilai da hujjoji bisa kaɗaiton Allah subhanahu wata'ala na biyu kuma ɓangaren tashri shari'o'i musamman abin da ya shafi yaƙe-yaƙe domin ɗaukaka addinin Allah na farkon aya mai girma ta zo tabbatar da wahadaniyar Allah tabbatar da annabta tabbatar da gaskiyar alƙur'ani raddi akan shubuhohi wanda ahlul kitabi suke motsarwa game da musulunci da alƙur'ani umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da isar da aika a idan suran bakara misali ta yi magana akan wato wato abin da ya shafi bangare ɗaya na ahlul kitabi sune yahudawa ta bayyana da hakikan yahudawa ta yaye mu ta tona musu asirinsu ta faɗi ɓoyayyun al'amuransu ta faɗi abin da suke kullewa a ransu na mummunan makirci to ita sura al-imran kuma sai ta ɗauki jama'a jama'a bangare na biyu su ne nasara can ta yi ta maganganu surar bakara ta kawo yahudawa da halayensu da ɗabi'o'insu da abubuwansu to ita kuma sura al-imrana ita kuma sai ta ɗauki ɗaya bangaren shine bangaren nasara wanda suke ta jayayya su kuma akan annabi isa suka ce shine allah ko ɗan allah ko na biyu ko na ukun allah suka kayyata karyata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi musun alqur'ani kuma suka yi suka yi suka suka suka nemi wato su su su ma karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da yazo da shi ba gaskiya bane to duk an wannan wannan sura ta yi raddi akan wayannan abubuwan da suka suke kawowa da hujjoji masu ƙarfi da dalilai wayanda suke masu yanke duk wani mara gaskiya musamman ma abin da ya shafi sha'anin maryamu da annabi isa alaihi salam an yi ta maganganu a kai yawwa sannan kuma ta yi raddi a kan irin zargi da yahudawa suke yi kuma wa musulmi kuma ta ta yi magana wa musulmi cewa su mai da hankali da makirci da wato zagon ƙasa da su halin kitabi suke musulunci ga shi dai mun ɗauko bayani amma lokacin mu yayi saboda kan sha Allah gobe za mu dora kai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أدرهم إلى العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين